الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kowa mai komi wanda cikin ikonsa da yaddarsa a ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan lokaci kuma ya ba mu iko domin dawowa da ci gaba da wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a yau muna lahadi goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar a jiya in ba manta ba mun kwana ƙarshen aya ta takwas a cikin wannan sura mai albarka wato suratul ahzab yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta tara a muna roƙon agajin ubangiji subhanahu wata'ala cikin abin da zamu karanta wato da zamu da abin da zamu bayanin sa Allah ruma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
إذ جاءوكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الهناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا نعم ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu a ya ku mai imani a ya ku masu imani uskuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala wato yayi akan ku wato ubangiji zai ba mu kissar yakin gazawatul ahzab a yakin da muka yi bayanin shimfidinsa a lokacin da muke gabatar da sunan wannan sura sai Allah ya kiraye muminai da cewa su tuna ni'ima da ubangiji ya yi musu domin wato cetonsu da Allah ya yi da kuma wato ba su nasara da ya yi wajen wato tarwatsa rundunar kafirai Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani uskuru ni'matallahi alaikum wato ku tuna ni'imar da ubangiji ya akan ku irja'arkum junudun a ku tuna lokacin da rindinar kafirai wato ta zo muku wato su ne mutahazzibuna ayyamu hafri wato kafirai suka zo muku runduna runduna wato kungiya kungiya wato a lokacin da kuka toni ganuwa kuka toni gwalalo dan ku kare kanku Allah ce fa'arsana alaihim rihan sai muka aiko musu iska wa junudan lam tarauha da wata runduna ta mala'iku wato wanda ku ba ku ga wannan rundunar ba wa kana lahu bima ta'maluna ubangiji ya kasance a da abin da kuke wato aikatawa na tonan gwalalo tonan ganuwa domin ku kare kanku wato basira Allah yana kanku Allah yana kallon ku ƙoƙarin ku da kuke yi wato domin ku kare kanku a ubangiji ya ce izja'ukum ku tuna lokacin da wayannan kafirai suka zo muku min fawqikum ta sama da ku to wato ta kan tudu wa min asfala minkum da kuma wadanda suka zo muku wato ta gangare shine wayannan sun zo ta saman kwari wayannan kuwa sun zo ta kasan kwari wato ta gefen gabar da yamma suka zo suka saka madinan wato wato a gaba Allah ya ce wa izagatil absaru wato ku tuna lokacin da idanunku wato ya karkata wato idanu ya fito saboda tsabar tsoro da tashin hankali wato da aka shiga shine malat an kulle shay'in illa aduwaha min kulli janibin sai zama idanunku ba zai iya kallon komi ba a wannan gurin sai dai abokanan gaba idanun wato yana kafe wajen kallon abokanan gaba kuna jiran ku ga wato yaya ubangiji zai hukunta da lamarinku Allah ya ce wa balagatul qulubul hanajir saboda tsananin tashin hankali har ma wa zukatanku sun dawo makogaro saboda tsananin wato tsoro wato da kuka shiga cikinsa Allah ya ce wata zununa billahi zununa kuna ma wato zato a wajen Allah kuna ta zato wasu suna ganin Allah zai taimaki annabi sa da muminai Allah ba zai bari a tabbatar da annabi da muminai ba wasu kuma sun ɗebe kauna ma suna ganin shikenan karshen musulunci da musulmai kuma ya zo a wannan lokacin to wannan shine gazawatul ahzab a malaman tarihi sun kawo wannan kisar waƙen da ya faru wato a takaice malam yake cewa da ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani wato ku tuna ni'imar Allah wato da ya akan ku yake malam yace hadha shuru'u fi dhikr qissati ghazwatul ahzab wannan wato shine farkon abin da wato ubangiji ya bude wajen ba da labarin waƙiyar gazotul ahzab ya ce wa kana fi shawwal wannan waƙiyan ta kasance wato a watan shawwal a shekara ta biyar ko kuma shekara ta hudu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da ya faru a yakin uhudu da abin da ya faru wanda yake kisa za ta karantar da mu wanda shi ya sabbaba wannan yaƙi na gazawatul ahzab malam ya ce dalilin wannan yakin annahu lamma waqa ijla'u bani nadir min amakinim yayin da ubangiji ya umarci manzon Allah sallam ya je ya kori wato kabilar banu nadir a ganuwarsu ya fitar da su ya kore su da manzon Allah ya je ya musu to wannan abin sai ya dumame su wannan abin sai ya tayar musu da hankali wannan kuma ya faru saboda warware alkawari da suka yi a yakin uhudu bayan manzon Allah ya alkawari da su cewa ba za su taimaki kafirai ba wato kuma ba za su taimaki ba su yaki annabi sallallahu ba za kuma taimaka kuma kafirai su yaki shi ba to suka warware alkawari manzon Allah ubangiji ya masa izini kamar da kisan ta zo cikin suratul mujadala a kamar da kisan ta zo a cikin alqur'ani manzon Allah ya je ya kore su to da ya kore su wato sai ya zama a wasu jama'a daga cikin manya-manyan wato mutanen banu nadir na ganuwar banu nadir sai suka haɗu suka yi mitin cikin su akwai kuyayi bin akatab wannan shine shugabansu da kuma kinanata bin rabi da abu ammar al-wasili da wasu jama'a dai daga cikin kabilan banu nadir din wato suka shirya suka tafi makka suka je makka gurin wato qurayshawa fahariduhum ala harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka je suka kwadaitar da su akan za su hada karfi da karfe su haɗu da su da wasu da kisan manya-manyan kabilu larabawa wato da suke yankin maka su haɗu su je domin su tumɓuke annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su kawo ƙarshen da'awar musulunci gaba ɗaya suka ce masa da suka je suka gaya wa mutanen makka cewa inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu mu za mu zama muna tare da ku wajen taimakawa don a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan a madina suke su kuma mutanen makka su zo saboda haka su goyi bayansu domin a haɗu a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato suke gaya musu faƙala abu safiyan sai abu safiyan ya ce marhaban wa ahalan a madalla da wannan shawara madalla da zuwan wannan ai abin da muke nema kenan a samu wata jama'a da za ta taimaka mana wajen yaƙi da muhammadu wannan abin da muke nema kenan ya ce wa ahabbu nasu ilaina ku ne mafi soyuwar mutane a wurinmu duk mutumin da zai taimake mu wajen adawa da muhammadu wannan mutumin masoyi ne mu a wurinmu yake cewa wa habbun nasu ilaina mafi soyuwar mutane a wurinmu man a'anana ala adawati muhammad shine wanda zai taimaka mana wajen gaba da muhammadu su makalar quraishu lu'ulaikal yahud sai su mutanen makka suke gaya ma wa'annan yahudawa daga wanda suka taho daga madina wato wanda annabi ya kore su a cikin wato gano su suka ce musu ya ma'ashar yahud ya ku yahudawa innakum ahlul kitabil awwal ai ku mutane ne wanda aka ba ku littafi kuna daga cikin mutanen da Allah ya saukar wa littafi tun a farko farkon jama'a tun da tun zamanin annabi Musa ubangiji ya ba ku littafi sai ya ce masu fa akbaruna ku ba mu labari anahanu alal haqqi an muhammadin yanzu mu suka ce ya ce musu kun ga mu ummiyai ne ga ba mu da littafi ba ta ba aiko mana annabi ba ba mu da littafi ko kuma an aiko muku littafi wanda kuke riko da shi to ku tun kuna tunda kuna da ilimin littafin sama kun san me Allah ya faɗa to yanzu abin da mu muke kai shine gaskiya ko abin da Muhammadin nan yake kai shine gaskiya faqalu sai suka ce musu bal antum alal haqi a'a ai ku ne akan gaskiya ai ku ne akan gaskiya ba Muhammadu ba sai ubangiji ya saukar da wannan ayan yake cewa alam tara ilal ladzina utu nasiban min kitabi baka ga waɗanda muka ba su kaso wato na daga littafi yominu bil jibt wa tagut suna imani da gunki da kuma tagut tunda sun goyi bayan masu bautar gunki akan cewa su ne wato akan gaskiya har zuwa inda Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira malam yace falan ma qalu zalika li quraish yayin da su waɗannan yahudawa da suka tafi daga madina da niyyar wato hada baki da qurayshawa su goya musu baya akan a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da su qurayshawa suka ji wannan a gurin waɗannan mutanen wato sarrahum wannan sai ya faranta musu ne wa nashatu li harbi muhammadin sai suka samu wato karsashi da ƙwalin gwiwa wajen yakar annabi sallallahu alaihi wasallam sun makarja ulaika yahud to wayannan yahudawa sai suka fito hatta ja'u ga tafana bayan sun bar makka sai suka tafi ga tafan suka je suka sake samun larabawan ga tafan nan ma suka shirya da su akan a haɗu lalle a je a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaisa gailan suka fita nan ma suka tafi kaisa gailan nan ma suka je suka ce musu ya kamata a haɗa kai wato suka dinga taya mutanen maka gayya akan a haɗu domin a je a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam fastamau ala zalik duk kuma suka haɗu akan wannan duk suka haɗu ko ina suka je wato sukan goya musu baya akan aje a yi wannan yakin wa karazat quraishu qurayshawa suka fita wa qaiduhum abu sufyan da shugaban rindinar qurayshawa shine abu sufyan wa karazat gatfan suma larabawan gatfan suka fita wa qaiduhum uyana bin hisin karkashin jagorancin uyana bin hisin wala ma tahayya al kullu lil khuruj yayin da dukkan waɗannan kabilun da aka gayyata suka gama kimtsawa suka shirya domin a tafi a je a yaki annabi sallallahu a madina wato a tara kaba min kuza'a fi wato arba'i layalin wato suka fita sai suka je suka hadu da ayarin kuza'a wato wato bayan tafiyar wato kwana hudu wato a tara kaba min kuza'a to da wani labarin ya bazu sai wato wani ayari daga cikin mutanen kuza'a wato su kuma wato shine su kuma suka zo madina su mutanen kuza'a suna da alkawari tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su yaƙi annabi ba ba za su kuma su taimaka wato a yaƙe shi ba akwai wannan soyayyar to da suka ji wannan babbar gayya ta mutanen makka wato gayya ta haɗin gwiwa tsakaninsu da gatafan da kaisa gailan da kure da banu kureza a banu nadir da a nan madina suka ji lalle an haɗa gayya babbar gayya to sai maza ma suka su kwani abin hawansu suka su kwani abin hawansu a wasu littattafan tarihi cewa mutum ɗaya suka ayyana suka ce ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle lalle gafa abshirin da ake wasu malaman tarihi suka ce a waɗansu mutane suka ɗiba suka tura suka ce lalle a zo a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafa halin da ake ciki wato da suka zo hatta akbaru muhammadan bi matama'u alaihi suka ba wa manzon Allah labari cewa fa ga halin da ake ciki tunda lokaci ne wanda yake babu waya babu telefon saboda haka suka yi hayo dabba a cikin kwana hudu suka su kwani dabba wato dabbobin suka taho wato tun daga makka suka zo har madina suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya tara sahabbansa suka tattauna cewa ga abin da kafirai suke musu wato shiri yaya za a yi nan da nan aka samu shawara musamman daga bakin salman al-farisi ya ce su a farisa idan abokanan gaba sun fi su yawa suka ji shiri suna zuwa su zo su auka musu ya ce suka yi kokari toni gwalalo shine a toni ganuwa a kewaye gari wato ta yi da kafirai ba za su samu ikon shigowa garin ba ma balle kuma su yaƙi mutane sannan ku kuma daga cikin garin sai ku nemi harban ku ku kuma daga nan wato kuna kuna duk wanda ya hawo kan ganuwa yana ƙuri ya tsallako sai ku mai da shi ba da kibiya wato malam ya ce fashara fi hafar kandar to nan kuma aka shiga aikin tonon ganuwa za a kewaye madina bi isharati salman al-farisi wato karkashin shawarar salman al-farisi fa qala lahu yace ya rasulullahi ya manzo Allah inna kunna bi farisa mu a farisa idza hasaruna kandaqna alaina idan kafirai suka zo muka tabbatar za su tsare mu wato sun fi mu yawa to kandaqna alaina mukan toni ganuwa mukan toni rami mu kewaye wato kanmu wato fa'amila fihi nabi sallam wal muslimuna hatta yi kamuhu take manzon Allah da mu'minai suka sa hannu a wannan shawara wato aka yi ta kokarin yin ganuwa har aka kyautata ganuwa ta yadda babu dama wani ya shigo yar kofar da aka bari aka sabu zara ta musulmi su kuma suka je suka tsaya a wannan gurin duk wanda ya nufato zai shiga gurin ba dama gungu su shigo sai dai a shigo kaɗan kaɗan in kaɗan kaɗan ko duk wanda zai shigo kuma za a iya mai da shi saboda haka wannan hikima ta tonan ganuwa su larabawa maka ba su santa ba ba santa ba a yaƙe yaƙensa da suke wannan hikima ce wanda shi salman farisi da yake mutumin farisa ne ya tafi da wannan hikimar daga wurinsu saboda haka manzon Allah ya sa aka gano har aka kyautata ta wa kana nabi sallam ya qadaw li kulli asharatin 40 zira'an sai manzon Allah ya kasa a lokacin da za a tauni gawar ganuwar sai ya zama duk mutum goma sai a yanka musu yadi 40 duk mutum goma a yanka musu yadi 40 wa maka su fiya fari su ta ayyamin wani suka ce kwana shida aka yi aka tona ganuwar da yake aiki aka yi ba dare ba rana wakila kamsa ta ashara wasu ka ce a kwana goma sha biyar aka yi wakila albata wa ishirin wasu ka ce kwana ishirin da hudu wakila shaharan wasu ka ce a wata guda aka yana tono to dai an tona ganuwa kuma tonan ganuwa ya yi kyau wato kala amr bin auf amr bin auf sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu ana wa salmanu wa huzaifatu wa nu'man wato bin makarin almadani wa sittatun min al-ansari fi arba'ina zira'an in ji shi wato wannan sahabi amr bin auf ya ce da ni da salman al-farisi da huzefa da nu'man da waɗansu mutum shida mu aka haɗa mu wato a tonan rami ɗaya wato zira'i arba'in ya ce wato fafarna muna cikin tono wa iza bi batsal kandaki a cikin tonon mun je tsakiyar wato tononmu sai muka riski sakaratun wato wani fan dutse kasarat hadiduna wanda ya karya mana wato abin tononmu wa shakad alaina ya wahalar da mu muka yi ta dukansa ya zo ya mana banga-banga dutsen ya hana mu wuce ya mana banga-banga mulmulallen dutse a cikin ramin a cikin a cikin iya ramin da aka yanka masu su amru din yace muka rasa yadda za mu yi da shi yace ba mu san mu tsallake ba sannan kuma mun yi ta dukansa da abin tononmu duk ya lalata mana abin tonan wato ya kuma wahalar da mu sannan kuma ya gagara fashewa sannan dutse ne wanda yake kuma ya tare da karami ne za mu iya dan ketara shi mu kewaya ya ce to dutse ne mai faɗi ta da ba za mu iya kewaya shi kuma mu wuce ba yake cewa faƙulna sai muka ce ya salman irki ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato fa akbirhu bi khabar hadhihi sakara sai muka ce ya salman ka hau ka fita a cikin wannan ramin ka je ka gaya wa manzon Allah sallallahu labarin wannan dutsen cewa fa mu fa mun haɗu da wani alaka kai mun haɗu da wani fa'a wato fan dutse wanda yake ya zo ya tokare mana tonan mu ka je ka ba manzon Allah labari za a canza mana rami ne ko kuma ya za mu yi wato Salman ya ce wato fa ta Salmanu ila Rasul sallam malam yace sai Salman ya je wajen manzon Allah sallallahu fa qala yace masa ya Rasulullahi ya manzon Allah karatu lana kharajal lana sakaratun bayda wani farin dutse ya fito mana alamarmu da muke tono wato mudawwiratun min batsalin kandaki mulmulallen dutse ne a kewaye yake wato a tsakiyar ramunmu da muke tono wato fakasarat hadiduna ya karya mana wato karafinmu na tono wa shakal alaina ya kuma kuntata mana mu rasa yadda zamu yi da shi wato famun nafiya bi amurka ka umurce mu da umarninka ya rasulullahi ya zamu yi da wannan dutsen fa inna la nuhibbu an nujawizu haƙatuka ba ma so mu ƙetare iya shatar da kai manan nan ba ma so mu ƙetare sabon manzon Allah kenan wajen yi wa manzon Allah biyayya wato mai ruwa yake cewa fahabita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila kandak manzon Allah sai ya shiga wannan rami wato tare da shi Salman al-Farisi wa akadal mi'wal min Salman ya karbi dundulusin Salman wato da suke saran wato ramin nan da shi wato wadara ba bihi darbatan sadda'aha manzon Allah ya daga wannan dunduru su da ya doki dutsen duka daya sai ya tsaga dutsen wa wa barika minha wato barakul adaa ma baina labataiha sai ga wata walƙiya a dalilin dukan wannan dutsen ta fito daga jikin dutsen wato her ta haske duk wato manya-manyan dutsen da suke kewaye da Madina sai ta haska Madina kamar irin walƙiya cikin daren nan wato haka dutsen ya fito wato faka bara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya kabbara wa kabbarar musulmi na ma'ahu al'ummar musulmi da suke tare da shi su ma sai suka yi kabbara su madaraba hasaniya sannan manzon Allah sake dukan dutsen nan duka na biyu wato fa barika minha wato barika mithlu awwal sai wata walkiya ta sake fitowa talalau ta haske garin Madina wato wato a walkiya ta biyu fa kabara rasul sallallahu alaihi Allah sai ya kabbara wa kabbara muslimuna ma'ahu musulmai suke tare su ma sai suka yi kabbara su madaraba ha salisa sannan manzo Allah sake dukan dutsen fa katara ha sai ya karye dutsen fa barika minha wato barika mithlu awwal sai ga walkiya irin walkiyar farko wato wato manzan Allah sai ya kabara musulmi suka kabara wato wa aka da biyar salman sai manzan Allah sai ya kama hannun salman sai ya ja waraka sai kuma ya fito wato a rami faƙala sai salman al-farisi ya ce bi abi an ta ummi ya rasulullah fansar ka uwata da ubana ya manzan Allah laqad ra'aytu shay'an ma ra'aytu mislu qat yace ya rasulullah shigar ka cikin ramin nan da kake dukan dutsen nan naga abin da ban taba ganin sa ba tun da nake yace faltafata rasulullah sallallahu sai manzo Allah sai waiwayo da musulman ya gaya masa wannan magana manzo Allah sai waiwayo zuwa gurin sauran mutane da suke cikin ramin wa qala sai ce ara'atu ma yaqul salman kuma kun ga abin da salman ya gani qalu na'am suka ce lalle mun gani ya rasulullah qala manzon Allah sai ce darabtu darbatil awwal na doki dutse dutsen farko fabarikal barak sai naga walqiya wato wato allazi ra'aytum wannan walqiyar da kuka gani wato a cikin walƙiyar fa'aba ali min haƙo sura hiyara wa mada'in kisra sai aka nuna min a cikin walƙiyar katangun kisra da hiyara wato sai aka nuna min saboda haka ka an ha'an ya kilabi kai ka ce kamar haƙoran karnuka ne haka aka nuna min katangun na birnin kisra wa'ina ku su ne manya-manyan dauloli na duniya a da kisra da da kaisar da rum su ne manya-manyan dauloli na farisa da na rumawa su suke faɗa a duniya a lokacin manzo Allah ce sai aka nuna musu wato katangun kamar kai ka ce wato wato haƙoran kare ne yace wato wa akbarani jibrilu sai malaka jibrilu ya bar labari anna ummati zahiratan ala cewa al'ummata za su yi nasara akan wayannan manyan wato dauloli na kafircin yace su madaratu saniya sai na sake dukan dutse na biyu fabarikali allazi ra'aytun sai aka yi walƙiyar da kuka gani yace a ba alimin ha kusura kaisara min abdurum sai aka nuna min wato birnin kaisara babbar headquarter rumawa kenan sai aka nuna min ka an ha ni abul kilabi ita ma sai na katangunta kamar hakoran karnuka ne wa akbarin jibrilu jibrilu kuma ya ban labari anna ummati zahiratun aliyatuwa al'ummata za su ci nasara za su wato ci birnin rum su ma za su karya daular rumawa su madarautu salisa da naddaki duka na uku fa barika lazira atun walƙiyar da kowa gani kowa gani a za a limin haƙu sura sana'a sai aka nuna min katangun yamen su ma jibril ya ban labari su ma na gansu ka anyabil kilabi kamar wato haƙoran wato karnuka ne cewa anna ummati zahiratun ala cewa al'ummata jibril ya ban labari cewa al'ummata za a samu nasara wato a kasar yaman wato yake cewa fa'abshuru saboda haka ku farin ciki ya al'ummar musulmi fasabshuru musulmuna musulmi sai suka yi farin ciki wa suka ce alhamdulillah ma'udu sirikin ma'udu sirikin godiya ta tafi daga Allah wanda yake yin alkawari na gaskiya duk alkawarin da Allah yi yakan kuma cika wato wa inda nan nasar ba da hasar cewa alhamdulillah mu muke da nasara bayan wato kuma an tsare mu yanzu suna tonar rami ne da su kare kansu daga gayyar mutanen makka amma a cikin tonar ramin da suke don su kare kansu an musu albishir cewa za su ci yankin sana'a a yankin yaman gaba daya za su ci yankin farisa gaba daya za su ci nasara akan yankin rumawa gaba daya to addinin musulunci shi yasa Allah da ya tashi yaban sahabban manzon Allah a alkur'ani yake cewa misalin su misalin kamar shuka ce a farkon yi lokacin tana tsilli mai gona kogewa ya je idan sai na kasa kare taka ya banya shuka za ta kare amma in aka samu wasu 'yan kwanaki ana ruwan sama ana rana ana ruwan sama ana rana yanzu aka ce ya ce zan je gurin makeri ya koda min magirbi na saboda girbi wannan geran da baka so ka taka shi in ka taka zai karye shine yanzu sai ka je gurin makeri ya koda maka magirbi kafin ka sare shi to sun fara jama'a marar wato al'umma marar karfi suna buya suna kare kansu amma daga baya sai da suka daga tuta a duniya gaba daya kowa kuma ya sallama musu saboda haka a sai mai ruwayar hadisi yake cewa da wannan labari ya je kunnen munafukai sai suka cewa alaka ajabu ne yanzu cikin magana muhammadin nan ba mamaki cewa yumannikum wa idukum batil yana muku guri yana gaya muku maganganu na ƙarya wa yakbirukum yana ba ku labari annahu yanzuru min yasriba wai daga madina wai an nuna masa katangun hiyara an nuna masa mada'in na kisra an nuna masa rum an nuna masa sana'a yemen wai daga madina duk an nuna masa wannan gurin ba ma kuma an nuna masa bane ma wai kuma nu annahu tuftahu lakum wai za a baku nasara wai ku da yanzu kuke kuke tonar rami da ku kare kanku daga dan karamin taro na mutanen makka yanzu kuna faɗan wai za a baku nasara a duniya ma gaba daya wa antum inna ma tufaruna kan da min alfarqi cewa ai kuna tonan gwalolo ne da ganuwa saboda yan jama'a kaɗan latar tsadi'una an tabar zuwan da ba ku da iko ma ku fito ku tinkare su a yakin amma kuma sai gashi kuma yanzu wai ana ce muku wai ai za ku ci rum za ku ci farisa za ku ci yemen za ku ci ina ne za ku ci ina ne shine Allah ya ba mu labari alqur'ani yake cewa wa iz yaqulul munafiquna tuna yayin da munafikai suke cewa walladheena fi qulubihim maradun da waɗanda raunin itikaji yake cikin zukatansu cewa suke ma wa adan lahu wa rasuluhu illa gurura ba komai Allah da manzon suke mana alƙawari ba sai alƙawarin rudi tun daga shi yanzu muna kare kanmu ba za mu iyar wa mutanen makka ba ma ina kuma za mu iyar wa mutanen farisa da rum manyan daulolin duniya wanda duniya kowa yana jin tsoronsu saboda haka wato malam ya ce fala ma farago min hafarihi yayin da manzon Allah da sahabbansa suka gama tonan gwalalo akbalat quraishun wal qaba'ilu a lokacin kuma kabilun larabawa sun iso da kuma quraishawa da sauran kabilu a karkashin jagorancin su quraishawa wa jumlatuhum isna ashar alfan jimillar rindunonin da suka zo wannan yakin rinduna dubu goma sha biyu ne saboda haka a kowace rinduna dubu daya suna da tuta goma kowane wato kwamanda rinduna na mutum ɗari ɗari ɗari suna da tuta goma yawan tutocin nan wato tuta wato ɗari da ishirin ne to kowace tuta daya akwai sojoji ɗari a bayanta kowace tuta daya akwai sojoji ɗari a bayanta kuma kowace tuta haka ta tafi ta hura wutarta suka hura wuta da daddare saboda haka da za ka kirga wuta wuta wuta sai ka kirga wuta guda ɗari da ishirin jimillar wato yawan sojojin da suka zo yakar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wato a madina saboda haka fanazulu hawlar madina da suka zo suka sauka a wajen garin madina wal kandak bainahum wa bainal muslimin ga gwalalo ganuwa tana tsakaninsu da al'ummar musulmi falan mara ad quraishun yayin da quraishawa suka zo suka ga abin da manzo sallallahu yayi na kewaye garin madina da rami kalu suka ce hazihi makiratun lan takun al arabu ta'rifuha wannan makircin larabawa ba san wannan makircin ba ba za su ce dabara ba a'a makirci wannan makircin da aka yi wannan bakon makirci ne wani sabon ilimi ne wato na makida aka samu wanda larabawa ba san wannan makircin ba an samo ilimi daga wani guri wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ahu manzon Allah ya fito cikin shiri da al'ummar musulmai tare da shi hatta ja'alu zuhurahum ila sila'i suka zo suka saka suka wato jingina jikinsa a cikin wani dutse wato da ake ce masa sila'i wato da sojojinsa mutum dubu uku na al'ummar musulmi wayancan dubu goma sha biyu amma annabi da mumine su su dubu uku fadaraba hunalika askarahu a nan manzon Allah ya kafa sojojinsa ya tsara su ko ku zauna anan ko ku zauna anan kamar yadda aka saba yi a wajen yaki ku zauna anan ku zauna anan ya tsara su ta yadda wato za a bawa madina kanta kariya su waye za su tare asalin kofa wanda mai doki ko mai kafa zai iya shigowa su waye za su tare wanda zai hauro ta saman ganuwa ya yi kokari wajen jefo igiya ko wani abu ya ce zai gangaro ya zo ya yi wa al'ummar musulmi ta annuti su waye za su tare wannan aka tsatsara malam ya ce wa karaj adu wallahi huye bin aka tabbara sai bani nadir wancan abokin gabar Allah wato bai hude huye bin wato wato huye bin aktab shugaban banu nadir wanda shi ya fara tattaki ya tafi makka neman haɗin kai don a zo a yi wannan yakin to da ya ga mutanen maka sun iso tunda shi yana cikin madina sai ya fita hatta a ta ka'ab bin asad har sai da ya je wajen ka'ab bin asad shi kuma shugaban banu qurayza wa'annan dai wato yahudawan da manzon Allah ya kulla alkawari da su na zaman lafiya a madina sai ya fita sai ya je gurin shi shugaban banu qurayza saboda haka falan ma sami a kabu huyayyan yayin da ka'ab ya ji huyayya ya zo ya san ya zo akan magana ne na su warware alkawari yanzu ga banu kudai su warware alkawari tunda su sun warware tsakanin su da manzon Allah su ma wa'annan su warware alkawari tsakanin su da annabi sallallahu alaihi din dan su fito su taimake su taimaka mutanen maka a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ya ji shi cewa da ya ji muryarsa oguli kadunahu hisnahu sai sa aka rufe ganuwa cewa kar a bar shi ya shigo yace huyayyu a kar a bar huyayyu shigo tunda ya warware alkawari da Muhammadu ni kuma ina kunyar Muhammadu ba zan warware alƙawari da shi ba so da kar ma ku bar shi shigo guri na wato fasa azana alaihi ya dinga aiko masa yan gadi su zo su gaya masa magana su koma su zo su gaya masa magana su koma fa ba an yafta lahu ya dai ki ya izini a bude masa wato wa qala lahu a ƙarshe ce to a gaya masa ya zo su yi magana kusa da kusa shi da shi in ma ba za a bude masa ganuwar ba yana da sako muhimmi da zai gaya masa so da haka a shi ka abu ya zo wato suna magana shi yana ta waje shi yana ta ciki wato shi ka ya ce masa wai haka ya huyayyu kai tonka innaka mur'un mai shumin kai mutum ne wato wanda yake mutumin banza shi kai mutumin banza ne ya za ku yi alkawari da mutumin nan ka san mutumin nan ko mai cika alkawari ne ka san mutumin nan baya saba alkawari ya za a kulla alkawari da kai ka je kare alkawari shi kai mutumin banza ne kai wato yace inni ahatu muhammadan to ni na yi alkawari da muhammadu falastu bi naqidin wallahi bazan warware alƙawarin da Muhammad ba fa inni lam ara minhu illa wafa'un wa sidqan ni babu abin da na gari tattare da Muhammadu sai cika alƙawari da kuma gaskiyar magana mutum ne mai gaskiyar magana mutum ne ko mai cika alƙawari wato fa ma za lahu yayi bihi wa yaqul lahu ku yayi bai gushe ba yana masa magiya a ka'ab yana lallabansa yana masa magiya yana ce masa ji'tuka bi izid dahari yana masa magiya yana ziga shi yana masa kirari yana jan hankalinsa hatta fataha lahu har sai da ya ce to ku bude masa da ya shigo ya bude masa ya shigo wani kaba yana jan hankalinsa har dai kuma shi ka'ab ya yadda ya warware alkawari ya yadda zai goyi bayan su hada kai da banu nadir su goyi bayan mutanen makka a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa falan manta halkabaru ila rasul sallallahu yayi da labari ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa banu kureza ma sun warware alkawari kaga hankali dole ya sake tashi ga matsala a cikin gida ga matsala a waje a kewaye a kewaye duk da cewa na cikin gidan in su da su ne ba za su kai labari ba amma ai abokin gaba koya yake ai abin tsoro ne balle ma kana cikin fama da wani babban abokin gabar to dole kuma kai hatara da karamin abokin gaba to shi ne malai ke cewa da manzon Allah ya ji wannan labarin ya ce to bari mu yi bincike wato sai ya aika masa sa'ad bin mu'az wato shugaban ausu ya ce aje a binciki wato ka'ab cewa da gaskiya warware alkawari aje a tuntuɓi banu kureza sun warware alkawarin da muka kulla da su ba za su yaƙe mu ba ba za su taimaki mai yakar mu ba sun warware wani alkawarin a tambaye su da kuma sa'ad bin ubada shugaban kazras dama wa'annan su ne manyan kabilun cikin madina ausu da kazras manzon Allah ya dauki shugaban kowace kabila yace saboda makwabtaka da yadda dangantaka take na zamantakewa ta da da ta yanzu yace ku je ku samu banu qurayza ku ji da gaske sun warware alkawarin kuma suna nan akan warware alkawarin za su goyi ba mutanen makka a yaƙe mu manzon Allah ya tura su wato da kuma abdullahi bin rawaha fawajaduhum naqadu ahad rasul sallam suka suka same su kuma tabbas suka same sun warware alƙawarin su da annabi sallallahu alaihi wasallam fashatamuhum suka zazzage su wa qalu suka ce musu la ahada bainana bainakum ku sani daga yau ba alƙawari tsakanin mu da ku tunda kun warware alƙawari to babu sauran alƙawari na amana kuma tsakanin mu da ku waraja suka dawo wa akbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ba manzon Allah labari faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar manzo Allah da ya ji wani magana maimakon hankalinsa ya tashi hankalinsa bai sa an sake samun matsala a gida a'a sai ya kabara ya ce abshuru ku yi farin ciki wannan ma wani ƙarin nasara ne daga wajen Allah da Allah ya mana ya- ya- ya- ya- ya- ya mana umarni mu ci- mu cika alkawari da muka yi da su kar mu warware alkawari to tunda suka warware mun tabbata Allah zai taimake mu akan su yace abshuru ya jama'atul musulmi abshuru ya mashar musulmi ne ya ku al'ummar musulmi ku yi farin ciki wato fashara'u ya taramuna ma'al musulmina bin nabli manzon Allah tun da ya fito da rundunarsa ya tafi bakin ganuwa tun da dama ganuwar an yi ta a waje ne ba a dab da ɗakuna ba sai ya zama su mutanen maka suna yi wa harbi cikin ganuwa annabi da muminai suna gindin dutse kibiya ba ta samun su su kuma in suka leka suka harba daga nan za su hango wanda yake sama dama in ana yaki da wanda yake sama da wanda yake kasa wanda yake sama bai ya iya hango na kasa amma na kasa zai hangi na sama su sai su auna su sai su mai da mutum da kibiya saboda haka wannan abun ya damu mutanen maka suka rasa yadda su su karya gano wannan su shiga to suna zaune suna ta harbe harbe harbe beniya tsakaninsu wa maka su fi zalika hisar kamsa ta ashar yau su mutanen madina annabi da mumine ba sai su fito ba domin rindinar da suke waje mutum dubu goma sha biyu ne ko kuma kwata-kwata dubu uku ne a dubu uku ma waɗanda kuka alƙawarin zaman lafiya da su sun walwale alƙawarin sun yadda za su taimaka wa yancan na wajen kaga hankali dole zai rabu to sai aka zauna cikin wannan yanayin dai ba shiga ba fita a madina kwana goma sha biyar ko mai itan tu dafa tuwo ba mai fita ya je yiwu wakila waɗansu malaman suka ce arba ta ishirin na yawan kwana ishirin da biyar aka da hudu aka zauna fatar da alal musulmi na kau nan dai tsoro kuma sai tsanani a gun al'ummar musulmi tunda wayancan mutanen ba su tafi ba suna nan kullum tunaninsu ya za a yi a samu wani ne da su karya ganuwar wato su an tayo cikin garin madina zo su gama da annabi da muminai tsoro yayi tsoro shine irin siffar da Allah yake cewa wa balagatil qulubul hanajir a lokacin da kirin zukatan kuma har sun zo makogaro saboda tsabar tsoro da tashin hankali wata zununa billahi zununa kuna ta zato a wajen Allah kamar ba zai cece ku ba mala yake cewa suma inna nu'aym bin al-aswad al-ashji min gatfan to akwai wani musulmi mumini ne ya koya imaninsa zai yazo zai musulunta gurin annabi sallam daga cikin kabilar gatafan wa'annan mutanen da shi huyai bin wato huyai bin aktab daga banu nadir ya je garin su bayan ya bar makka amince ya je gatafan ya je kaisa galan to gatafan din nan cikin wannan rundunar da ta zo za ta yaki manzon Allah wani kuma shi tun da ya tafo a ransa dama niyya yake zo madinan kuma ya musulunta kaga haka Allah yake haska zuciyar mutum an taho da kai a runduna za a zo a yaƙi annabin amma kai kuma dama niyyar ka ka taho da ita dan ka zo ka taimaki annabin shi yasa ubangiji shi da zuciyar mutum yake yake hukunci to kaga da su yan uwansa sun san gaibu sun san abin da ya kulle Allah ba ma taho da shi ba da an gama da hitin a can amma suka ɗauko wato guba wanda kuma za ta zo ta zama musu matsala to shi wannan nu'aimu bin mas'udul ashja'i daga kabilar gatafan da ya zo bayan an shaya daga sai sulale ya sulale da ya zo kofa ya roƙi sahabban manzon Allah cewa a buɗe masa shi zai shiga zai je musulunta ne yake shi kaɗai ne ba komai a tattalar shi suka buɗe masa kofa ya shiga shi ne ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen annabi sallallahu faƙala ya ce masa inni aslamtu ya rasulallah ni na musulunta ya manzan Allah wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami amma mutane na ba sana musulunta ba yace ni na musulunta amma mutane na ba su sana musulunta ba famurni bi ma ita ka umarce ni da duk abin da kake so in maka in ma kana so in zama ka dan leken asiri in ma me kake so duk abin da kake so ka umarce ni da shi faƙala lahu rasulullah sassan sai manzon Allah ya ce masa akadil anna in istata'ta je ka ka tabatar mana mutanen nan in ka samu dama in zaka iya ko mutum ne dama mai fikira mai basirar gaske manzon Allah ce ka je kai abin da zaka iya yi wajen tabatar mana da mutanen nan kai mana dalilin da zaka fasa mana taron mutanen yace fa innal harba kid'atun domin yaki dan yaudara ne inda yadda zaka yi wato ka je kai bada gudumawa wajen taimakon addinin Allah da kuma tabatar da kafirci da kafirai fakara ji nu'aym sai shi wannan nu'aymin ya fita hatta ata bani quraiza har sai da ya je gurin waɗannan kabila na madina banu quraiza waɗanda suka warware alkawari mutanen su ka'ab bin akhtab da ya je sai ya same su wato wa kana nadiman lahu fil jahiliya kuma mutanensa ne suna zumunci da su a zamanin jahiliya shi nu'aimu su banu da mutanensa ne yana zuwa gurinsu suna abubuwa na zumunci a zamanin jahiliya saboda haka sai ya zare jikinsa sai ya fara ta kansu tunda tutukun suna suna cikin ganuwa sai ya ji ta kansu wato sai ya ce musu kan araftun wuddi iyaku ku kun san soyayya da ke tsakanina da ku wato wa kasatu ma bayni wa bainakum kun san wani abu ma na na kusaci da yake tsakanina da ku ni na tabbata in aka ce za a faɗi magana a kaina ku za ku faɗa sama da mutane da yawa saboda kun san dangantaka ta da ku wato kalu suka ce sadakta lalle kayi gaskiya wato lasta bi mutahimin wato lasta inda na bi mutahimin kai a wurin ba abin tuhuma bane ba ma ba ma shayin soyayyar mu da kai da zumunci fagala sun sai ya ce musu to ku ji inda quraishan wa gatfan qurayshawa daga makka wa gatfan da larabawan gatfan ja'u li harbi muhammadin kun san sun zo dan su yaki muhammadu ko suka ce ai mun sani wa qad zahartumuhum alaihi kuma har ku din ma kun goya musu baya akan a yaki muhammadu suka ce kware haka ne sai ya ce musu to ku ji wa inna qurayshan wa gatfan su waɗannan ƙurishawa da gatfan laisu inda na a laisu ka hayatukum su ba kamar ku suke ba ku su ba kamar ku suke ba albaladu baladukum ce ko mutanen madina ne wannan garin na madina fa garin ku ne inda bom za a jefo duk ya tarwatsa madina su ba zama ba za su koma su tafi maka abin su amma ku kuwa lalata muku garin ku su ba kamar ku suke ba dan wannan garin garin ku ne garin alfaharin ku ne bihi amwalikum anan dukiyoyinku suke wa auladukum anan yayanku suke wa nisaikum anan matanku suke yace musu la taqdiruna ala an tatahawwalu minhu ila ghairi ku fa babu yadda za a yi ku so ku bar madina babu wani dalili in dai ba wani musiba da za ta halaka ku gaba ɗaya ba ba abin da zai so wani mutumin ƙwaraiza ya ce yau zai fita ya bar garin madina saboda nan ne ma'aifar ku nan ne ma'aifar iyayenku nan ne ma'aifar kakanninku dukiyoyinku komunku a nan yake ya ce to ku sani wa inda ƙureshin wa gatfan amma su ƙureshawa da gatfan ɗin nan amwalahum dukiyoyinsu wa abna'uhum da 'ya'yansu wa nisa'uhum da matansu bigaida suna can a makka suna can a makka sun baro su suna can da dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu da komai suna can da masu kula musu da shi amma ku kuma naku suna nan madina wanda kuke so ku goyi bayan su a shigo a tarwatsa madina to sai abin ya fara shiga cikinsu ya ce wa in ra'au nihiratin wa ganimatan asabu idan mutanen makanin daga tafana suka samu nasara aka ci nasara a karya muhammadu da mutanensa za a ɗebi ganima da su a ci nasara da su su ɗiba su kinkima kaya kaya a dabbobi su tafi da shi makka kuma ku samu abin da ku samu to amma in an samu matsala fa ya ce wa in kana gara zalika idan kuma aka samu kare da yaƙi fa muhammadu ya samu nasara ya ce zai bi bayan wallahi guduwa za su yi su bar ku guduwa za su yi garinsu su bar ku wa kallo bai na kuma bai na hazara su bar ku da wannan mutumin wala taqata lakum alaihi in kalabikum kun san ku in sun bar ku da wannan muhammadun wallahi ba ku da iko a kansa shin anya ba gurguwar dabara kuka yi ba kuwa ba ku gurguwar dabara ba kuwa wajen goyon bayan su maimakon a hada wani gurin a yakin ku ce a zo garin ku a yakin anya ba ku gurguwar dabara ba kuwa yace fala tuqatiluhum alqawmi amma ina ba ku shawara yanzu ban ce kar ku goyi bayan su ba amma kar ku yadda ku fito a yakin nan da ku hatta ta aku zo rahana min ashrafin ku ce dan kar su gudu su bar ku in an fara yaki in sun ji wahala yaki su gudu su bar ku ku ce mun yadda za a yakin amma ku ba mu jinginar manyan mutanen ku mu riƙe in yaƙi bai yi daƙi ba ma ko dan dalilin mutanen ku da suke hannunmu ba za ku bar garin madina ba ya gwada musu wannan dabara ya ce musu ya kunu na bi aidikun sikatun waɗannan mutanen su zama a hannunku kamar wato kamar wato abinda masu bashin banki in za su bada banki suke cewa menene ake kiransa garanto su zama kamar menene kwalataral ku ba mu waɗannan mutanen mu riƙe mun san ko dan mutanen ku ba za ku tafi ku bar mu ba za ku tsaya a yakin nan har iyayen da za a yi saboda manyan mutanen ku da muka rike a matsayin jingina ku ce musu wato wa'annan mutanen ya kunu na bi'aidikun thiqatun wato lakum ala an yuqatilu ma'akum muhammad akan cewa ganin mutanen nan nasu a hannunku to za su tsaya a yakin da gaske a yakin muhammadu hatta la ya ta'akkaru ba za su jinkirta ba kuma da sun ga dugudugu ba za su gudu ba tunda sun san ai suna hannu ga manyan sa hannunku wa qalu suka ce laqad asharta bi ra'ayin wa nusi tabbas nu ai mu ka ba da shawara da ra'ayi mai kyau ka ba da shawara mai kyau wannan magana taka ta yi kyau sun makaraja sai ci to amma ku shawara ku ga mutum nawa za su ba ku ku rike daga baya sai ku tura musu dan sako ya ce to na bar ku lafiya sarraf sai ya fita to mala ya ce sun makaraja hatta a ta ƙureshin nan da nan kuma sai ya tafi gurin ƙureshawa ya je ya same su ma a sansanin su faƙala li abu safiya sai ke gaya ma abu safiya bin har wa ma'ahu dole suke tare da shi kada arabtun wudi iyakun ya ce kun san soyayya ta da ku mutanen makka tunda shi mutumin gatsafan ne ce kun san soyayya da mutanen gatsafan da mutanen makka wa firaki muhammadan kun san ko ba ni ba muhammadu ko kun san babu wanda na a duniya allah na irin muhammadu suka ce mun sani fakara sai ce to balaga ni amra na ji wani labari wani labari ya zo mun kunne na ku shiru ku ji ya ce ra'aitu haqqan ala an uballighakum nuskhan lakum faktumuhu alayya ya ce na gani haƙƙi ne a guri na zo in gaya muku labarin in ban gaya muku ba na ci amanar ku amma ina roƙo dan Allah kar ku ce ni na faɗa kar ku koye wannan labarin kar ku ce ni na faɗa suka ce naf'al lalle za mu riƙe alƙawari don akai masoyi ne ba za mu ba da labari ba kala ce ta'alamuna anna ma'ashar yahud kun san cewa yanzu yahudawa a madina kan nadimu alama sana'u fi ma bainahu wa bain muhammadin na samu labari kirtsa ku ne na cewa yahudawan nan na banu quraiza da kuka yi alkawari da su za su taimaka wa muhammadu wanda suka hada sauran mutanen banu nadir sun yi nadama sun aika a bashi hakuri sun aika a bashi hakuri sun yi nadama cewa yanzu za su taimaka masa nema akan yaƙi da ku sun yi nadama kuma ma sun ce cikin alkawarin da suka yi da shi ya ce to ba zai yadda ba sai sun gaya masa wani abu da za su yi babba a cikin yaƙin sai suka ce ka yi haƙuri za mu aika mu karɓo manya-manyan mutanen su mu zo mu yanka a gabanka saboda haka za ka san eh lalle mun yi sai ya ce to ga shirin da suka yi cikin shirin su sun ce za su karɓi manya-manyan mutanen ku don ma Muhammadu ya yadda cewa yanzu ba tare da ku za su yanka masa su ya gani wato suka ce sannan kuma in sun yanka manyan za su goya masa baya a ƙarisa sauran su malakunu ma aka alaman baƙi minhu za mu goyi baya kuma a ƙarisa sauran wato saboda haka wato fa'arsil ilaihim an na'am sai muhammad ya ce to shikenan ku je ku ce na yadda ya gaya wa manzanni da suka aika masa manzanni suka sai gaya musu cewa sun yadda cewa muhammad ya yadda in dai har za a samu manya-manyan mutanen makka a yanka masa su kuma a taimake shi a karisa sauran ya yadda ya ce wannan banu kureza ne suka kulla wannan ni kuma magana ta zo kunne na naga to gara in zo in gaya muku ita tun da dumi-dumi fa in ba sa ilaikum yahudun yaltamisuna rahana min rijalikum fala tarfa'u ilaihim minkum rajulan wahidan saboda haka idan mutanen banu kure da yahudawa madina suka aiko gurinku cewa ku ba su waɗansu mutane tukun su riƙe kafin a yaƙin nan wallahi ina ba ku shawara kar ku ba su ko mutum ɗaya don ga alƙawarinsu da muhammadu wato suka ce lalle mun ji koma da da wannan wato labari da ka zo mana da shi hankalinsu kuma sai ya tashi wannan maganan gaskiya ne nan da na shi dai ya ce to na bar ku lafiya ku dai tattauna sosai a cikin wannan magana kafin ku ga dan aiken su sai maza maza sai ya tafi wato cikin kabilan gatafan ya je ce musu ya mu ashar gatafan ya ku gatafan an tub ahali wa ashirati ku yan uwana ne jini na ne dangi na ne wa habu nasu ilayya na fi son ku akan kowane dan adam a bayan kasar nan ya ce wala arakun tatahimuni ina ganin ku ai ba za ku tuhume ni ba duk magana na gaya muku ai za ku gaskata ni ba za ku tuhume ni da cewa zan muku karya ba kalu suka ce sadakta kai gaskiya kalu sai ce to faktumu alayya amma ku min alƙawari za ku koyi magana nan kar ku ce ni na faɗa kalu suka ce naf'al za mu aikata fa qala lahum misla ma qala quraish su ma sai ya gaya musu irin abin da ya gaya qurayshawa domin abin da ya da banu qurayza za su aika su karbi jama'a a gurin quraisha su ajiye su aika su karbi jama'a a gurin gatafan su ajiye tukun su fito su taimake su yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada su gudu su basu da da wato su bar baya da kura wato mala yake cewa wa hazzarahum wato ya tsorata su misali ma hazzarahum irin yadda ya tsorata wato mutanen makka da irin yadda kuma ya tsorata mutanen banu qurayza falan ma kana lailatul sabt min shawwal sana khams yayin da wato daren asubur wato na wato shida ga watan shawwal a shekara ta biyar da wannan daren wa kana ma sana Allahu li rasulihi sallallahu wato dabda wato abinda ubangiji ya alkawarin kullawa tsakaninsa da wato Allah ya niyyar yi wa annabi sallam na bashi agaji na koran wannan runduna to kafin wannan din sai shi abu safiyan wato da sauran shugabannin gatsafan a arsala abu safiyan wato wa ru'usu gatsafan ila bani quraida sai abu safiyan da kuma shugaban gatsafan sai suka aiki wakilansu su je ganuwar banu kureza tun banu kureza ba su aiko neman wayannan mutanen ba su da sun yi shiru suna tana zai akan wannan magana tana aibu sai abu sabi ya ce to kaga mu muna ta zaune ana ta yanka dabbobi ana ci ana ta bata lokaci mun zo yau kwana nawa ba mu yakin nan ba yau kwana kusan wata guda muna zaune a gurin nan sai bata abinci ake ana bata dukiyoyi ya kamata su banu kureza maza maza su fito domin mu haɗu a yi ta ta kare su zo su zo su auka wa muhammadu su balle mana ganuwa mu ma mu shigo domin a haɗu a yi ta kare to shine ma da yake cewa sai ya ce ku je ku ce wa wato banu ƙwareza inna lazna bidari muqamin mu fa ba mun zo zama a wannan wurin bane ba fa zama muka zo ba mu fa yaƙi muka zo kar halakal kuf wal hafir mun zo mun halaka ko fato mun halaka raƙuma mun halaka dabbobi iri-iri duk an cinye dabbobi an cinye abinci ana taɓa nan dukiya a mutum dubu goma sha biyu kama kasan a za a ci abinci da yawa balle yadda aka zauna wato kusan wata guda saboda haka ya ce fagadu lil kitali hatta nunajiz muhammadan saboda haka ku banu kureza lalle ku yo safu ko ku fito mu zo mu haɗu mu aukawa muhammadu mu samu mu gama wannan yakin wa nafarugu mimma bainana wa bainahum mu kare abin da yake tsakanin mu da shi fa arsalu ilaihim wato anna yawma sabt suka aika mu cewa wato akan a fitowa shagarin asubur su kuma da aka je aka samu banu qurayza sai suka ce ai mu ranar asabar rana ce wanda mu ba ma yin komi mu ai ba ma ba ma fita ranar asabar suka ce masa mu ba ma suka ce musu mu ba ma fita ma ranar asabar ai la na amalu fi shay'an ba ma aikin komai tunda su ai mutanen maka ba wata rana da suka canfa wanda ba sa komai da ita amma su yahudawa ba sa hidima rana ba sa aikin komai ranar asaba wato sai suka ce wa karkana a hadasu fina wa karkana a hadasu fi ba abu na hadasan ai mu wani abu matukun wata matsala mata ta so a cikin mutanen matukun yanzu an samu dan su dan maganganu ma a cikin mutanen matukun yanzu saboda haka mu yanzu gaskiya mu ba za mu fito yakin nan ba tukuna har sai kun ba mu matukun mutane wanda za mu tabbatar ba za ku taɓa ku bar mu da matsala da muhammadu ba ku ba mu waɗansu mutane mu riƙe a matsayin jingina suka faɗa mu wa'annan manzannin cewa mu ba za mu fita ran asibir ba kuma kafin mu fita matukun mu ga sharaɗin mu sai kun ba mu mutane mu riƙe a matsayin jingina wato kafin wato mu fita wannan yakin tare da ku wato yake cewa hatta tu na rahana min rijalikum sai kun ba mu waɗansu mutane a matsayin jingina ya kunu bi aidina suka talana mu rike su a hannunmu a matsayin collateral a matsayin da ko dan su dole za ku tsaya ba za ku bar madina ba ba za ku tafi madina ku bar mu cikin matsala ba wato ce hatta nuna ma'akum muhammadan in kuna so kafin mu fito mu goya muku baya wajen yaƙi da muhammadu fa ina naksha muna jin tsoro in darabtukum harba in kuka hura wutar yaƙi wacce da alaikum alqital yaki ya tsananta akan ku an tasiru ila biladikum wa tatrukuna ku gudu garin ku ku bar mu muna jin tsoro ku kunna mana wutar yaki tsakanin mu da wannan bawan Allah kuma abu yayi tsanani ku gudu ku bar mu ko abincin ku ya kare ko makaman ku samu matsala ko a samu kaza ko a samu kaza ku gudu ku bar mu da shi saboda haka ba za mu yadda ba in kuna so ku ba mutane mu rike a hannun mu wa rajul fi biladina wannan mutumin muhammadin nan kun san fa a garin mu fa yake zaune wala taqata lana bi zalika min muhammadin idan mu kare ne fa ba mu da iko a kansa falan ma razar ilaihim rusul billazi qala banu qurayza yayin da wa'annan manzanni da mutanen katafan da maka suka turo wajen banu qurayza suka koma musu da wannan labarin kalar qurayshin wa katafan sai quraysh da katafan suka ce ta'lamuna wallahi anna alladhi hadathakum bihi nu'ay ibn maswad lahaq kun ji ai abinda nu'aym ya ga mu kun tabbatar kenan ashe maganar nu'aym gaskiya ne gaskiya ne banu qurayza sun je sun hada kai da muhammadu kullum so suke mu zaɓi manyan mutane mu ba su a araha su je su yanka su dan su tami yadda a gurin muhammadu kaji ma abin da suka faɗa gashi ma abin da nu'am ya faɗa kaji gaskiya ne fa arsalu ila bani qurayza sai suka aika wa banu qurayza inna wallahi la nadfa'u ilaykum rajulan wahidan mutun ɗaya ma ba za mu ba ku ba mai daga cikin mutanen mu fa in kuntum tuduna qitala yanzu za ku yaki fakruju ku hudo faqatilu mu yaki tare in ba za ku yi ba ku zauna faƙar banu ƙuriya sai banu ƙuriya suka ce hinan ta haɗe ilaihim rusul bi haɗa yayin da manzannin suka je suka gaya banu ƙuriya da cewa fa su fa sun ce ba za su ba ku ko mutum ɗaya ba sai su ma suka ce inna ladhi dakara lakum nu'aymun lahaqu kun ji ai abin da nu'aym ya faɗa ai gaskiya ne da guri ya ya ya mutse za su gudu za su gudu kuma su ba kaga a maganar nu'aym kaga maganar nu'aym ta zama gaskiya sai ubangiji ya tabatar da su wato a dalilin wato tarkon wannan mutum makida na wannan mutum wato suka ce ma yarudul qaum illa an yuqatilu wa'annan dai wato ba komai suke so ba kullun so suke mu fita mu yaki fa in wajadu fursatan in ta zuwa in sun samu dama a kare Muhammadu su debi ganima kullun su gudu da shi wa in kana gara zalika in kuma yaki ya lalace to in ta hazu ila biladi za su gudu garin su ne wa kallu bainakum wa bainar rajuli fi biladikum su bar ku ku da Muhammadu a cikin wannan garin farasalu ila quraishin wa gatfan sai suka aika quraisha da gatfan cewa inna wallahi la nuqatil ma'akum mu fa ba za mu yaƙi nan ba hatta tutuna rahana sai in kun ba mu jingina fa ba alaihim to su dai mutanen gatfan da wato quraishawa sai suka hana wa kadhal Allahu azza wa jalla bainahum Allah sai tabbatar da tsakanin su wa ba sallahu alaihim rihan asifan Allah sai ya aiko musu wata guguwa mai karfi mai kura wahiyar rihun siba ita ce wato iska wato da ake cewa rihun saba iska ce mai sanyi mai kuma kura wanda ta taho wato mai kuma karfi wato kuma haiko musu wannan iskar a cikin wato dare ne mai tsananin sanyi da duhu wato fagala kadbuyu tahu ta duka ɗebe tantunansu da suke ciki tana yayewa wato wa kata annabun wato ta rika cire musu dabbobinsu a cikin tirakan da aka daure dabbobin wato tana ta hautsina musu dabbobi ta hautsina wurin wa kafa arquduruhum ta rinka tumbike tukwanan su na dafan abincin tana tashi da su wa sarat talqar rajulu ala ardi iska za ta juyi ta juyi kaga ta dauki mutum ta jefar da shi ta jeho mutum akan raƙumin sa Allah ya ce wa arsalallahu malaika kuma dan Allah ya sake aiko mala'iku wato fazalzalatuhum suka dinga girgiza musu kasar suka dinga wato girgiza musu kasar walam tuqatil amma su mala'ikun ba su yake su ba wato bal nafashar fi qulubihim ru'ru sun jefa musu tsoro a cikin zukatan su ne suma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah da mu'mine suna cikin ganuwa can kuma a waje iska kuma ta hargutsa mutanen Makka daga tafan ta tar musu da hankali rindinan iska da Allah ya aiko da mala'iku da suka jefa musu tsoro wato suka yi ƙasar tana girgiza hankalinsu ya dugunzuma kowa ya fita a hankalinsa saboda baka isa ma ka bude idanu ka ga ina kake ciki ba saboda ƙura baka san waye a gefen ka ba dokuna suna ta haniniya raƙuma suna ta kuka tukwanen abinci sun kife hema ta yayi kowa inda zaka je ka samu abin hawanka da zaka hawa a biya ya gagara a wannan lokacin su kuma na mumini a cikin madina su kuma suna cikin tsoro Allah ya ce saboda labarin can ya buya labarin nan ya buya saboda jarraba suna cikin tsoro Allah ya ce kamar makogaran sai ya fito waje saboda tsananin tsoro kaga dai tashin hankalin da ya sa annabi da mumini suka manta da sallah ai ka san tashin hankalin yayi tashin hankali ba ya sallar la'asar ba har ranar sahih da ta fadi wannan Allah ya ce Allah ya cika kaburburansu da wuta sun shagaltar da mu game da sallar la'asar sai rama ta aka yi saboda haka manzan Allah sai ya ce wa sahabbansa man ya ƙumu fa ya sabu ila ha'ula alƙawm waye a cikin ku zai tashi ya je gurin mutanen nan fa ya tina bi kabarin ya binciko mana labarin mutanen nan waye zai tashi wato adkallahu aljanna Allah zai saka shi a gidan aljanna waye yake son shiga aljanna ya fita ya je ya binciko mu labarin mutanen nan ya dawo fama kama min na rajulun inji mai ruwar hadisi ya ce ba wanda ya motsa ba wanda ya tari a cikin mutanen nan aljanna fa za a baka aljanna fa ba ka yaƙi ba ka je ka binciko labari kurin ka dawo za a baka aljanna amma mai ruwa hadisi ya ce ma kama min na rajulun ko mutum da ya ba wanda ya miƙe sun masalla rasulullah sallam hawiyan min al-layl manzan Allah ya ta sallah ya ta sallah yana sallah yana sallah cikin daren yana addu'a duk sabon manzan Allah kun kowa na tsaye a cikin shirin ko ta kwana ya sallah ya sallah ya sallah da ya idar su martafa ta juyo gurin mu faqala misal wai sake cewa waye zai je neman mun labarin mutanen nan aljanna ta tabbata a gare shi fasa ka talka mutane suka yi tsit ba wanda ya magana manzo Allah ya tashi ya sallah ya sallah ya sallah ya sake idarwa ya juyo ya ce waye zai je binciko min labari sakamakonsa gidan aljanna wato sai kowa ya shiru ba wanda ya motsa saboda tsabar tsoro ya ce wa makamun mina ahadu min shi da tukalfar ju ya ce muna cikin tashin hankali biyu a lokacin ga tsananin sanyi ga tsananin yunwa ba wanda ya ci abinci a cikinmu ga tsoro ga sanyi ga yunwa ya haru saboda haka kowa sai ya shuru wato sai manzan Allah ce yahu zai fato yanzu kuma tunda an kira suna a kaga kuma dole a yi umarni yahu zai fato ya ce labbaika ya rasulallahi ya ce wa kuntu na tashi hatta a taitu ina tafiya jikina na rawa har sai da na zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kaza biye di manzo Allah sai ya rike hannuna wa masaha ra'asi ya shafi kaina wajahi da fuskata sun makala ya ce iti haula alqawm je ka gurin mutanen nan hatta ta atini bi kabrin ka zo min da labarin su wala tuhaddisni wala tuhaddisana shay'an hatta tarji ilai kar kai komi har sai ka dawo nan kar kai komi ka je kurin ka binciko min labarin su ka zo ka gaya min sun makala sai manzon Allah ya ce Allahumma fasfun bayna aidihi wa min kalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqi wa min tati Allah ka kiyaye shi ta gabansa ka kiyaye shi ta bayansa ka kiyaye ta damansa ka kiyaye ta haguninsa ka kiyaye ta sama da shi ka kiyaye ta ƙasa da shi a ya riga shiga kariya kuma yau ya riga shiga kariya saboda haka yace fa akastu sahami sai na dauki kwari da bakana sai na rataya su man talabtu sai na tafi amshi na hawahu na nufi inda mutanen nan suke faka an ma amshi fi hammami kai kace ina tafiya akan garwashin wuta ne ya sifar tafiya take akan garwashin wuta ba a nutsuwa da tafiya ina dora kafa zan daga ina dora kafa zan daga yace ina ta tafiya ina tafiya naje na shiga cikin su naje na shiga cikin su yace fa zahabtu na tafi fa dakaltu fil qaum na shiga cikin mutane wa qar asallallahu alaihim rihan a lokacin kuma Allah ya aika musu wannan rinjin iskar wa junudan da kuma wato rinduna wanda Allah ya ce lam tarauha wanda ba ku ganta ba taf'alu bihim ma taf'alu wannan rindunar Allah ta iska da rindunar Allah ta mala'iku suna ta aiki suna ta aikata abinda suke aikatawa a cikin mutanen nan la taqirra lahum qidran ba dama a dora tukunya wala naran ba dama a hora tukunya wala bina ba dama a satantin da za shiga a buya wa Abu Sufyan qa'idun yasdali sai ga Abu Sufyan a tsaye a firgice shi shugaban rundunar sai ga shi a firgice fa'akaltu saman wato sai na ɗauko kibiya a cikin kwarina for za a tufi kabir kausi na saka a jikin wato bakata na ja kamar zan ɗirka masa a ƙirjinsa ya ce sai na tuna manzan Allah ce kar kai komi har ka dawo ya ce inda na ja ya ce take zan gama da shi ya ce walau ramaitu la'asabtu wallahi da zan harbe da zan same shi take ya ce fadakartu zalika sai na tuna fadakartu kaular rasulullah sallam wato la tuhaddithanna shay'an wato sai na tuna magana manzo Allah da yace la la tuhaddidna hadasan hatta ta zakar ka aikata komai sai ka dawo faradatu sami fi kinani sai ne me da kibiya ta cikin kwarina yace fala mara Abu Sufyan ma taf'alu rih da Abu Sufyan ya ga abin da guguwan nan rundunar Allah take aikata musu wa junudillahi da rundunar Allah ta mala'iku wato wato sai ya kira wato ko da ya ga abin da take aikata musu wato sai yake cewa wato la takiru lahum qidran wala naran wala bina qala sai ce ya mashar quraisha ku tarin quraishawa sai shela sai sa aka shela ana kira yana cewa ya ku taron ƙureshawa la ya akudu kullum minkum biyar da jalisi kowa ya rike hannun abokin zamansa kowa ya rike hannun na kusa da shi kuma faliyan zulman huwa in ka rike ma ka duba ga da wata kun kake kar mutanen muhammadu su sulalo su shigo cikin ba sani ba tunda ba za ka iya bude idanunka ba guguwa ya watsa cikin idanunka to kowa ya kokari ya kama na hannunsa ya shaida waye yake zaune da shi kada ya zauna da mai kashe shi ya ce fakasu biyar jalisi ya ce in ji shi wannan kuzaifa da manzo Allah tura ya ce sai na rike hannun wanda yake kusa da ni shi ma yanzu ya saji a cikin su kenan tunda zai nemo manzo Allah labari an sai ya shiga cikin su ya gano labarin ya ce sai na rike hannun abokin na kusa da ni fa qultu ma anta sai na ce masa kai wane ne fa kala sai ce subhanallahi amma ta rubuce ba ka gane ni bane ya ce ana fulanin min fulani ni ai wane dan wane ya ce wani mutum ne da cin kabilan hawazin wasu larabawa ne suke wato gefen makka fakala abu safiyan abu safiyan ya ce ya mashar ƙureshin ya ku ƙureshawa innakum wallahi ma azbatun bidal muqamin wallahi ba kuwa gari a gurin zama ba kowa ya nemi abin hawansa maza maza mu koma makka ce ba mu san gurin zama ba ya ce tunda abiya gagara kowa ya kama ya ce gara mu koma gida wato fakala ya ce halakar kura wal kuf mun ya ce mun lalata dabbobi mun lalata raƙuma mun an cinye raƙuma an cinye dokuna ya ce gashi kuma bukata ba ta biya ba ya ce wa akalafta na banu kudai gashi kuma banu kudai sun saba mana alƙawari mun yi alƙawari da su su suka je suka zubo mu ma muka fito kuma ma gashi sun warware alƙawari tsakanin mu da su na wa balagana anhum alladhina kirahu abinda muke jin tsoro tattare da su na warware alƙawari gashi ya same mu walagina min hadhihi rima tarawna gashi kuma mun halla jarrabawar iska guguwar iska yace fartahilu fa inni murtahilun to kowa fa ya tafi ni ka fa nayi gaba ku same ni nayi gaba su makama ila jamalihi ya tafi gurin raƙuminsa wa huwa maqul raƙumin yana tarnake an daure mun ka sa raƙumin raƙumin za a daure shi sai a saka igiya daga tozansa a kewayo ta a daure kafa ɗaya ba zai miƙe ba sai a bar kafa uku a kwance wato fajarasa alaihi hau kai raƙumin sun mazarabu ya dinga dukansa ya manta mara cewa yana tarnake fa wasabahu ala salas haka raƙumin ya zabura ya tsaya kan kafa uku wato fama a talaka ya qalahu illa wa huwa qa'imun bai ma samu dama sun ce tarnake raƙumin ba sai yana kai raƙumin saboda jin tsoro tashin hankali wato wasu mai gatafana bai ma fa'ala quraish sai gatafan su ma sai suka ja da quraish suka ai sun sun kama hanya sun fara guduwa su ma fastamar rurahir iraji'ina su ma suka koma wato suka tafi maka Allah da ya tabbatar da su kala ya ce in ji shi huzaifa farjatu ila rasulullah sallam sai na dawo wajen manzon Allah ka anni amshi fi hamami ina da cikin tsoro ina tafiya kamar ina tafiya wato akan akan abin nan wuta fa ataituhu na zo same shi ho qaimu yusalli manzon Allah yana tsaye yana ta sallah na zo na same shi na tafi na bar shi yana sallah na dawo same shi a daren yana sallah falamma sallama akbartuhu da na jira da ya idar sai na bashi labari wato fadhika manzon Allah sai ya dariya hatta badar an yabuhu fi sawadil layl har sai da haƙorarsa suka haska gurin wato cikin dufin dare kamar walƙiya sallallahu alaihi wasallam falama akbartu yayin da na bashi labari wa farartu na kare bashi labari karrarar wadda haba aidi addaf shikenan kuma tsoron nan da nake tashin hankali na kuma sai ya tafi sai na ji na nutsu fa atani annabi sallallahu alaihi wasallam fa anamani inda rijlai manzon Allah sai ya kamo ni ya kwantar da ni wato jikin kafafunsa yace to kwanta anan kai bacci wato wa alƙa alayya tarfa saubihi ya ɗauki gefen mayafinsa sai ya lullube ni da shi ya ce wa alsaka sadari bi batsini kadamai sai na ɗan fara ƙirjina da cikin tafin kafafunsa ya ce sai bacci ya ɗauke ni bacci mai nauyi ya ce falam azal na'iman ban gushe ba ina ta bacci hatta asbah har sai daga asbahi ta yi falamma asbah yayin da gari ya waye ƙara sai manzo Allah ya ce ya nauman kom ya noman ya kai sarkin bacci tashi ya ce kamar ba a filin filin yaƙi nake baccin ba a filin yaƙi mutum ya kwanta irin wannan bacci in ba nutsuwa wato da na samu daga hada kirjina da kafar annabi sallallahu alaihi wasallam bai sai ba za a samu wannan baccin ba saboda haka wato ya bacci wato shine ubangiji yake ba mu labarin wannan yaƙin Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu rundunar iska wa junudan lam tarahu hadu wata rundunar ta mala'iku wanda ku ba ku gansa ba wa kana lahu bima ta'maluna wa kana lahu bima ta'maluna basira Allah yana kallon abin da kuke aikatawa lokacin da kuke hakan ganuwa za ku kare kanku izja'ukum min fawqikum ku tuna a lokacin da wannan rinduna ta zo muku ta sama da ku wa min asfali minkum ta zo muku ta kasa da ku wa izagatil absaru tana lokacin da magannan ku wato suka karkata ba sa kallon kowa sai abokin gaba wa balagatil qulubul hanajir lokacin da kir- zukatan ku suka zo wato makogaran ku saboda jin tsoro kamar za su fito wa tazununa billahi zununa kuna zato wa Allah zato wanda yake cin karo da juna wasu suna zaton samun nasara wasu kuma suna za- wato zaton za a samu kare da yaki Allah ya ce hunalika hakan nan dai ibtuliyal mu'minuna muka jarrabu mu'minai wa zulzulu muka girgiza su zilzalan shadidan girgiza wanda yake wato mai tsanani saboda lokaci za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada wanda mu kuskure kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan shine gazwatul ahzab kenan insha Allah ta ba shi da lafiya